tsarin rayuwar mu kun ɗauka ai wasu abu ne muka ɗora kan wanda ba su da ƙa'ida suka dame mu suka tafi yanzu misali ai kaga kullum ana zama ana tunani har furoje ake buɗewa ya za a yi mutane su a samu ci gaba ko ya za a samu wadata ya za a yi kaza kaza za a al'umma ta samu abinci ya zai amma kuma mu taɓa zama ba muka diba akwai wasu abubuwan da ba su da fa'ida muke yi wanda kuma inda an tsira sun da aga ci gaba yanzu misali da Allah nan misali kuɗi ba abu nawa wanda ba a buƙatar shi kuma ba shi da fa'ida wanda muke yi wanda idan ya wuce kare asara aka yi inda kuɗin aka tare da ya amfani nawa ne yanzu misali idan za a yi aure ana yi uniform uniform ba wata tufa ba ce wanda ake yanta cikin larura na tufa muna da tuwayi daidai gwargwado mata da suke yi za ka samu wata macen kwamfulan ta ya fi ɗari har akwai mai kwamfulan ɗari biyu wannan alƙwazin me za a yi da kwamfulan ɗari namiji ma akwai mai kwamfulan ɗari me za a yi da kwamfulan ɗari kamar ka koro duniya yan uwa saboda Allah kuma wani lokaci a irin yanayin muna wasu tufafin da mutane suke ɗauka shi ma ya wuce ka'ida ya kamata ya yi tsada da yawa a rika diba ana kimanta to yanzu wannan ilfuram ɗin nan yanzu misali idan ka ce a bakans daga a wata uku kaɗai na bakans a da magaran za a yi aure a kaɗan dubu biyu kaɗan kawai ko aure dubu biyu to don allah yanzu a aure ɗaya idan an ce za a yi ilfuram a tamba ɗari aka saya da sayanta ɗinka ta maka ce jika biyar a kashi jika biyar biyar sau dubu ɗaya na wasa banda to di gani kuma irin wannan yawa gare su kenan irin wa'ina abubuwan duka su suke karya mu haka nan idan aka aihuwa musulunci bai dole wa'ina abubuwan da ake na lemuna da ake sayar da wasu abubuwa daban-daban na kashe kuɗaɗe da zuwa da zuwa ba a biyan ana ƙona isansu da ba a buƙatar shi ana ta zuwa ana yawace a wace ana zuwa ana zawa wannan tafiyar ba tana fa'ida duka wa'ina yana daga cikin abubuwan da ke karya tattalin arziki inda an zamna ana tunanin irin wa'ina abubuwa a takaita su shi ma auren a takaita shi wallahi da al'umma da an samu ci gaba na wasa yanzu misali idan ka ɗauki sai ga wani ga wani mai karamin karfi iya da matarsa ɗaya da ɗansa ɗaya sai ka ɗauki iya ɗan kasuwanci sai ka ɗauki da yanzu a haka ke kurkura ba shi da jari na jika da bai wuce jika hamsin ko talatin haka ke kurkura ana abubuwa da ya zo a cikin wahala sai ka ɗauki jika ɗari biyar sai ka bashi sai ya zuba a shagon shi yanzu bayan wata ɗaya sai aka bashi aihuwa yanzu a gidan shi me za a nema yi abin da yake a da za a yi ko kuma ya za a yi na mai jika ɗari biyar za a yi su yanzu ba su ji ba wannan jika ɗari biyar ta tafi a wannan sabga gaba ɗaya shi kenan an yi kwantan shi yasa wani lokaci ba sai ga in an ba mutum ma wani lokaci ba kada irin wani abubuwan suke zuwa stimila ba a ce ba wannan abu idan aka bata shi matsala za samu a kada a wannan lokaci har za a ci gaba da wannan facaka da wani dan abin da aka bada dan a juya a samu abinci to ya kamata mu riga takaita dai abubuwan da bai daidai karfin amma a yalwata abinci a bajawa mu yanzu misali a Nijar musamman a Birnin nan sai mutum aka yi abinci na bahun shinkawa a gidan shi a ce yarin baziranci bai ba saboda akwai mace in kai ko bahu goma kai a Nijar ba ce ka yi almanzaranci idan kana da haka za ka sa ka sa domin akwai masu cinye shi amma ka yi kilo biyu a gidanka ana buƙatar kilo ɗaya ka ci kiran ɗaya kuma ka ƙiba wani sauran kiran ɗaya a bari ya lalace a gida kayan alamun manzanci kenan abinda musulunci ke kallo irin yanayin al'ummar da suke gurin yanzu misali inda a maka za ka dawo wani abu ya cika alamun manzanci ba masu ci ba wani suke bukata wallahi abin da zai ba ku mamaki a gaban idanmu za a zo maka a yi aure a zo walima idan aka zo walima su kusan can otal ne ake kamawa akwai arziki ojalkin da za a kama sai a zuba kuɗi a kaɗan ya kai miliyan biyu zuwa uku wannan na masu ƙaramin gari ba na masu kuɗi ba idan aka zuba wannan kuɗi da abincin da komi duka a cikin za su muku sai a yi tireruwa a wasu katon tire da ake yi abincin da ake zubawa a cikin shi kan nama abubuwa kala-kala katon tire ake ambalin shi a cikin wani ita kan sai ka ga an yi tire ya kai 200 ko 300 a kada katon tire wanda wani tire mutum shi da masa ya cikin shi wallah ku yadda ake ɗaukar tire ya yi mamaki yake kuna gani irin tire wasu a mana to amma me za a yi idan aka zo masu bukatar tire goma wani riba ya ci yau da mutane duk a koshe suke kare dai a je a halarci gurin da an dan taba kare sai a bari wallahi malamu masu kokari ne za su ɗauko da abinci su shigo ungoyi da masu karamin kari a yi ta nema da kyar ake iya raba shi mutane in gaba da mutane bisa karba mutum diya za ka bai kama shi kawai ya ɗauke ko kallon ka bai a gaba irin wani ya dogo ya mika wani juya ya karshe da girma ba karba za su wuce kawai ya kama to irin wa'annan gurare kaga su ne za a kama su da laihin almubazzaranci domin a duniya akwai masu bukata kenan a rika yin irin wa'annan ana yi bai dace ba ya kamata musulmi ka rika tunanin yan uwanka musulmi da suke wani akwai mutanen da ba sa ci su kai yanzu gashi ana zuwa ana zubda an kunye share su wallahi kirjin kaji wannan da kogani da kirji da wannan kirji da bai tsari wallahi haka ake zuwa ana zuba shi a barmin ana cika ana zuwa ana zubda kirji ba ba wuya ba da zance wuya bai ce to kaga irin wa'annan sai a yi laihi na almubazzaranci amma mu a Nijar in dai abinci za ka dawa mafi yawa gaskiya ba za a tome ka da almubazzaranci na akwai maciya in walima ka duka cinye ake ko ba ka bane kuma duk wanda ka ajiye musu tire karka ya tambale ya zai neman gari saboda mai saboda ana bukata haka kenan akwai bambanci da mu da wa'ancan mutane saboda haka wanda Allah ya hore min da ya abinci ka diba karhin ka idai ne karhin ka ka zo ka raba jama'a abu ne mai kyau musamman a yanayin da muke da almajirai akwai guraren rabawa sai ka bi makarantu makarantu a ji a basu su ci wannan duka abu ne wanda ke mai kyau kuma ziyarar juna da ake da abu ma kafin sallah ma abu ne mai kyau musulunci yana son haka ziyarar juna da ake abu ne mai kyau shi ma a cigaba da yi musamman a ranar idi kaga rana ce ta murna ka je ka ziyarci dan uwanka musulmi ba a idi ma ka je rana za ka samu to yana kuma a lokacin da ake cikin murna sau da haka kuma haka nan kadda a manta cikin abubuwan da ake akwai bayan allah da suna can a gidan likita a kwakwaci su ba wajen ziyarar kan amanta su wajen abinci ce za yi shi ba a rika ɗauka duk da muna da rauni wajen wannan yanzu misali akwai bayan allah da suke zuwa daga ƙauye ba su da abinci musamman ko ya an je an siya ko babu halin sai kenan lokaci lokaci shi ma ya mutu allah hore aka yi abinci ana dan zuwa ana zuwa ana kai mutane a kai sai a kawo ko ya kawo a da zuzzuba mushi musamman bangaren da masu ƙaramin gari suka yi ba yanzu ka je katugori wanda suka biya biya biya jika ta zaɓe na yi kaje ɗaki da za ka manya manya abinci manyan kwanuka da kaje kara kara to yanzu Allah za su yi da ka akwai guraren da in ka kai za a karbe su da irin wayannan abubuwa a matsayin mu na musulmi yana da kyau da lokacin da Allah ya horiya mutum da zai hakan ne duk abin da yake mai kyau sai a shi yasa kenan a irin yanayin mu cikin yanayin al'ummar mu nan akwai abubuwa diya wanda gaskiya kurakuri yanzu misali akwai mutane diya yan kasuwar mu wanda za ga da wannan lokaci ya yi ga talaka masu ɗimbin yawa amma wasu wallahi saboda kan alka tambaye su da suka ne za a yi wuf a tsiri a tahi a je umara to ba laifi bane ka je kai umara amma a yi umara da Allah saboda ya umara sarfi ce ake mutum ya zo wai duk abin da kake sai ka ɗauka to kai da kaje ibada ibada ake nuna ta bayan Allah daga yanzu suna ibada musa so kowa ya tafi shi za ka ce za ka ce ka ibada ya kado kana nuna mutane da ka ga mutum da an zo ana za a ce ai baka ji labari ba ai umara na tai shi ke nan kawai da ka ji kai abu ɗaya ta rutsa maka ibada shi ne ake cewa summa ita summa ba riya ba ɗaya su hukumcin su ɗaya na riya amma ko ba lokaci ita riya a lokacin da kake ake ganin ka ita ba summa za ka yi abin gaba wanda ya gani daga baya ka zo ka gaba labari kana tarwatsa kayanka ka yi aiki ga kuma ka zo kana tarwatsa shi da bindiga ka kare shi shi yasa mu a ganin mu a yanayin wannan kuma ko a hudu ban juma'a wanda mun sha faɗi a yanayin al'ummar mu ta ƙasar nan ake da karamin ƙarfi kiran mu ga wanda suke Allah ya ba su hali da za su je su yi umara to ya kamata kafin ka je umarar ka diba ka yi nazari shin kana da wani abin da za ka ɗauka ka raba ba tunda umar ai dama ka shayar ka raba bayan allah masu ƙarfin kare in kana da kai abin da za ka zo ka raba jama'a ka tafi umara wani abu ne mai kyau sai ka raba kuma ka tafi umara in ku ga cewar in ka tafi umara aljihun ka za ka matse to raba wa mutane zai baka ladan da ya fi ka je ka yi umara Na'am.
da ba sani ba Eh, inda mutane suna kallon yadda allah ake magana akan infaq wallahi da kun yi mamaki ciyarwa mu kasashen mu tsakani da Allah mafi yawa ba a san ba girman ciyarwa yanzu mutane suna kokarin gina makarantu gina masallatai amma a bada abinci a rikar ba mutane abinci ba sani ba amma su kwalarwa sun yi kowa sanin girman ciyarwa wallahi idan kun ga yadda suke ba da abinci sai ku yi mamaki wani lokaci in ba da gwamnatocinsu ba suna da takura wallahi wa'innan mutane da suke so su ɗau abinci su raba a duniya wallahi ya wuce tunanin ku akwai wani mai kuɗi ɗan wugan da yake raba abinci wallahi zai girma baki a garin madina kaɗai da muka yi lissafi a kullum abincin mutum kamar da azumi da lokacin hashi mutum dubu sati yake ba abinci kullum ta duniya Na'am.
wannan abin da za a gaya muku wannan mu mun yi aiki ne a ma'aikatar shi Na'am.
dubu sattin abin da muke da kwai ma'aikata da ma'aikatar shi gurin hudu ne a lokaci daya wanda suke aiki a kamfani a lokaci ɗaya mutum gurin hudu kowace gurin in ga jama'arta kawai kowa aiki ɗaya lalle kake wani yana zaune kawai shi buga kashe yake wani kawai shi kawai kawai kana nasa abu wani yana yana liƙa takarda haka yake wuciya yana wuce ana yana wuce ana ana dora da budiya wani suka zana wani zana daga da giri ana dora ana loda a motoci ana kai ana raba ta wasu ba suka raba ci a wannan gurin kowace gurin hudu a kowane yan sahi gurin hudu yan yan barace gurin hudu yan sahi kowace gurin tana abincin mutum dubu takwas dubu takwas sau biyu nawa ke kama sau hudu sau hudu talatin da biyu ko to haka da mulkiyar dubu sattin da hudu a kullum haka ake kullum haka ake abinci in gaga an rage wata ran akan ɗan ragewa kaɗan idan ya zamanto masu rabawa ba su ƙare raba wancan ba in abin yanzu a yi ana yi wata ran bai ƙare masu rabawa su ne abin yake musu yawa Na'am.
duk motar da ta zo za ta wuce sai an ba kowa abinci wurin taron jama'a ka ake kai to wannan irin masu irin wannan allah kaɗai ya sani wasu balarabe yadda ya san amfanin ci da abinci da ba mutane abinci ya fi komi yanzu balarabe zai ɗauke ka aiki nawa za ka baka ka ce shi ka goma za ka bace a bakwai zan baka a takwas zan baka a kulka sha in ja tsaya a takwas amma ban mamaki in ka kare abincin ya baka jikar takwas taka ta aiki kuma ya baka abincin jika ashirin ko talatin shi wajen abinci bai shi da matsala shi yasa balarabe saboda zanin kimar abinci da ba mutum abinci bai yarda bai zo ya kawo mutum aiki kana ga kai talaka ne amma in lokacin abinci ya yi zai ka abinci na shi za ku za ku ci bai raba su ba a- a ci abinci a mutum saura su walakanci da ba a kana Mm.
su kawai komin matsayin ka tare za ku ci su kariba kawai malamai ake tura su da ɗalibai su tafi otal a sauke ɗalibai a otal za a kai su kamar wani wuri ko umara ko wani wani daji ko ko badar ko ina ne amma wallahi abin da zai ba ku mamaki abincin da za ku ci a otal take shi kuma a otal za a sauke ku amma idan aka yi abincin nan aka kawo in tiran na mutum wuri hudu za a yi su gamu malamai su zauna a tiran ɗaya su ci ba su yarda ba kamar sun bambanta kansu da wani sai dai kowane malami ya shiga cikin can ɗaya ya shiga can ɗaya can aka za ku zuwa cikin mutane a ciki Na'am.
so su suna ga suka koma gehe ne kamar ba su yi adalci to kaga kenan ashe a nan ya kamata mutanen mu a san amfanin ciyarwa yanzu misali a garin nan yadda muke da misali da 'yan kasuwa da yawa akwai mutunan da idan ya ware miliyan uku a 'yan kasuwan nan sai ka samu sama da mutum dubu ɗaya a garin nan wanda za su iya warewa miliyan uku a watan azumi su ba da abinci sama da mutum dubu ɗaya wanda zai ware miliyan uku bai san ba ma ya ware a cikin 'yan kasuwa sama da mutum dubu ɗaya na gaba yanzu idan aka ce akwai gida dubu ɗaya da ake abincin miliyan uku kusan kullum na jika ɗari za a yi ko?
Na'am.
kullum na jika ɗari har wata mutu abincin jika ɗari za a sayi dabba guda a sayi shinkafa buhu a sayi kayan miya a yi komi da kuma ya ci a cikin jika ɗaya kuma mutane za su ci mutum za su ci in ka ɗauka duk inda aka yi abincin jika ɗari ka san shi yin abinci ba ɗaya bai ki daji a sayo a kaɗan mutum ɗari biyu za su ci kowa da nama zai ci abinci mai kyau kuma kowa ci ya ƙoshi to yanzu misali gidan da ake ba da mutum ɗari biyu suna ci ya kai dubu ɗaya a kowace unguwa gida nawa za su samu kenan ya kamata lalle ba laifi ba ne zuwa umara da ake amma gaskiya saudiya wasu nan matsewa aljihu ake talakawa suna nan a ciki mai wani ne zai ɗauko da kafin mutane da jika mai jika uku kuma ka gane lalle ba a ce maka bada ba amma san da cewar abinda Allah yake so shi ne abinda za ka yi ka samu lada mai ɗumbiyar shi kuma kowane yanzu misali idan na ɗau abinci a makare sadaka kaga makare lada alin lubuka ake ko sai wanda ya ana magarwa zai shafi diya na lubuka duk da ana lubuka a makka a wajen abinci amma a nan sai na nan yi saboda me yasa saboda nan an yi bukatar shi tana yi wacce wanda kuma ba bai bukata wata shekara wani mai kudi ya taba zuwa ya yi sufura a maka ɗalibai suka fi ba su kai yanzu daga nan kaɗau sufura a maka a harami he ka yi watanni kana neman kana jure kan a baka izini a baka izini ka bada abinci masu neman su yi yawa dubunne ne saboda haka yanzu kai ka tsallako daga nijar ka zo ka kai kai zai wasu fura maka sai ka yawara ka zo ka ga mutane suna na suka ce wala kai su fura a garin in kai a garin gudu wala da za ka samu wani mutum da bashi da abin da zai ci yanzu yau ma ba azumi ke ba akwai gidajen da babu abin da za a ci a yau. kenan akwai gidajen da babu abin da za a ci saboda haka ya kamata kenan a yawaita yin abinci da ba mutane bayan Allah a riga da yan shinkafa da abubuwa ana ɗan raba musamman da yan shekarun nan da kana ɗan ganin ma ana ɗan ɗan zazzagaya yanzu kuma ya ga ɗan abubuwa ma ba inda da kullum abin kama koma ba yake wajen ba da abinci to shi ne ko mafi yawa dama umarar biya wasu ɗauka gasa ce gani nake a bakin ƙasar je ni ban je ba ba haka ce sai da ka kalli bayin Allah da suke gargaɗi wasu ma ‘yan uwanka ne yanzu ka yi ta rayuwa a ƙauye kana da dubban jama'a tare a ‘yan uwanka a ƙauye amma ka dago ka aika musu bukata shi ka tai to lalle ba a ce ba ba ka samu lada ba ‘yan ka'idan Allah in da ka'idan Allah ba ka ci ba a kusa amma da wancan ɗin kai da ya ka samu linkin miliyan ɗin wannan mutum da ba shi ka ba shi abinci ce ku ji ba abin da Allah ya ce falakata hamal aqaba yace wa ma adraka bal aka wace fakku raqama yace me aw it'amun fi yawmi zi maskaba a shi da muke cikin su mutane suna da karamin karfi ana bukata shirin irin wa'annan ba su abinci malamai suka ce mutane inda suna lura guri da yawa a cikin alkurani idan allah zai ce a bada wani abu sai zo da kalmar ciyarwa wanda zai yi masallaci a ce ciyarwa me yasa dan alga tunatar mu mutane a muhimmancin ciyarwa dan Allah sau da haka ba da yi bane mutum ya je umararsa amma a dan Allah amma dan Allah in za a tafi alka samu bayan Allah taimaka mu wanda ya san abin da zai ta yi bai wuce ba na ta iya tashi in dai dama ka taɓa zuwa kai to a haƙura a raba bayan Allah ya fi ladan da za ka taimaka kuwa ta wani kullum muna yin nasiya musamman ba mu abin da muke gani a nan yanzu abubuwa diya muke gani nan ɗaya dai muna ganin diya gaskiya gasa ce ba kowa sani na biyu kuma muna ganin abin da an sauka duk wanda za ka shiga yanzu har addu'a mutum ina yi wai addu'a wai ana wai ana gudu wai za ka ɗauka addu'a ba da kake kana mutane musamman muhimmanci ikilasi kuma babu shakka dole wani matsalar ta ba yau mutane bisa karatu inda kana karatu ka san muhimmanci ikilasi wallahi duk abin da za ka yi ibada amma dole baka so yanzu wannan da ake da muke yi wallahi dole ce muke ɗaukar wani aka wallahi inda san samu lalata mu ɗauka to amma ɗaukar shi ne alheri domin abin da za a isarwa al'ummar duniya ta shi kuma sai ka samu linkin bane amma inda san samu ne wallahi mu ji mu kai kara kowa maka da gani in dai a ce mutane sun samu sama dan ya zama to kar mu ne ba dan a yada shi duniya amma to yada take da alkhairi kuma wannan shi yafi alkhairin a yadawa shi yasa kai da kai da wanda ya dan linkin larar da za ku ya samu ya fi ba ba adam wai na hanyoyin da Allah ya kawo su wasu hanyoyi da na samu alheri masu yawa yanzu in ka yada mutum dubu nawa za su gani duk gaba ne ka samu kamar shi to ai kaga ina in ba dan wannan ba ai da mutum ba zai so ba ce abin da kai dan Allah ce dole duniya ta sa idan Allah ya fi ko so da haka kenan duk masu zuwa umara da sauran duk wani abu ne a yi kokari a yi dan Allah na biyu kuma a riga waiwaye baya ana kallon masu karamin karfin da ake tare da su masu dumbin yawa mu a Nijar in nawa gare ka akwai masu bukatar ta wallahi ko nawa gare ka akwai masu bukatar ta ko zakka yanzu wannan yanzu misali zakka da ake hudda ta mafi yawa wanda ake ba wasu ba wani suka dace ba ta zama biki inda ana ɗauka ana ba masu ƙarfi ƙari da kai ba ta kagare ka shi yasa yanzu wani kaga zakka ta biyo kanka ya aka yi da dalili kana don ta hanyar wani ko mun karamin ƙarfin ka ba ta biyo ta kanka ba saboda yi maka dalili wani shi ba alhali da duk masu ƙarfi shi yasa malamai da suka ce ba a yarraba da mutum ya samu kuɗi a garin nan in zai hudu zakka ya diba ƙauyen su gaba ɗaya tura kuɗin a shari'a mutane amma shari'a ta yara in ƙauyen ku suna da ƙaramin ƙarfi a ɗau wani abu a aika musu amma nan da kake tare jama'a da su za a ɗauka ba kuma ba dole bane ya kasan mutum kare a ɗauka haƙƙi ne na masu ƙaramin to amma yanzu in ba a sani ba to ba a ci gaba da sai wanda aka sani ko kana bukata kuma musamman ma akwai bayan Allah da su inda su tambaye ka ne ya je ka in bai sa wasu tambaye ka to wa'annan su ko ba su ba ya bi kowa lada in ka bata akwai mutumin da ba shi da halin amma ko zai tambaye ka to kaga wannan Allah ta'ala ke cewa ya san gurbin jahilu a duniya da ta'arifu bi sibam la yasalu nas ila wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bi duk abin da ko bada Allah masani da shi wannan abu da zaka ba wai kusa abuwa maki ciyarwa ba wai dan adam ba wallahi ko kwari kai ci abinci a guri ya samu wani abu ya ci wallahi sai ka samu duk wani abu mai rai idan ya ci abu sai ka samu da ko manoma da suke noma tsuntsaye suna cin nan da kaskin nan da ko bane zai suka jira nan kiyama sai ka samu da tsuntsu ma in ka bashi yanzu guri ba wata mace irin masu zaman banza ce amma musulma ce amma matsalar ta aikin fuskanci amma wannan biyar Allah ishirwa ta kama ta zo ta sha ruwa sai ta zan ruwa kare yana huduwa shi a rasa yadda ta yi dubara da takalmin da irin wannan barkumkin nan ta ɗauko ruwa ta ba karen nan ya sha amma dalilin haka Allah ya gafarta ba zai sa ta arja kare ne ta ba saboda iya da hanta abu ne mai ko dabba ka ba ta ci sai ka samu amma yanzu ba dabba ba ɗan adam ce ba ka samu mutane suna da ƙaramin ƙarfi musamman yanzu zakka inda ana bana ce da ya dace ai da wata rauke maka yake tafi wani ya baka yanzu misali ana ana da wasu kuɗaɗen da wasu ke wani yana da kuɗi ya yi miliyar biyu wanda zai hudda kenan zakka ta miliyan hamsin ta yanzu wanda zai hudda zakkar miliyan hamsin in dai ana badawa ba wanda ba ƙwarya da tsaye ta zo ba ce in dai kawai ana raba ta ne kowa ya samu dan Allah yanzu ai kai ba da abin ya kai gare ka to kawo ka miliyan hamsin idan zai raba jika ɗari ɗari ba misali ai kaga jama'ar za su samu yawa gare ta kai ma da abinci turu da ya same ka yau da gobe da wata na irin wanda ya same wanda haka ya kamata ba a ce bakar ka ba a yan uwanka ko wanda ka sani amma ka kalla da cewa ba ba na su kaɗai ba ne wani ba wanda ba ba hakan da ba shi ba iya da haƙƙi da za shi sau da ka yi ka tunani shi dai Allah bayya kallon surarka ko ne a shi yana kallon zuciyarka da kuma aikinka wannan da shi ne rana ta gobe kiyama za ka saka babban Allah ta'ala ya bada dace da ya kula da gari Allah ka
ni a cikin karatu da aka fi su wuri da su wajen kaɗe ta rayuwa ba an samu wajen aure a lokacin lokacin na lokaci ko ne aka ta tashi wannan su yare za su zama sun na magana auren kamar sai a shi a wanda muke magana a kan aure abinda muke ni a takaita kashe kuɗi a aure abubuwan da ake wani ba su da ba a bukatar su suna da yawa iya daga ciki wannan su uniform da kawai da ba a bukata da irin wa'annan kayayyaki da ake na wuta hankali duka babu inda za mu zauna kare mu kare da shari'a ta ce kare a ɗauki ɗan abin da za a ɗauka a ba ita wannan mata na sadaki mai tsoka yi yanzu misali za a yi aure maimakon a ce a yi balis a yi wani wane ne a yi sadaki mai dan tsoka wanda iyaye za su samu su dan yi mata wani abu. tunda asali wani ba dole bane akan sai sun yi wani kayan daki da ake zuwa na'am shi sa mai diya a yake shan wahala a ga duro shi kuma wajen ya canje shi har ya mashi gara har ya mashi abinci shekara daya wannan al'ada ta wannan gara da duka wani duka wani bai dace abu ne wanda ke ba mu wahala ya za a yi gaba mutum diya kuma ka ci da shan kuma ta kare da gara ta kare wa yawar wa diyar kawala kan sa Ewan, da ta kare sai rikici. Shi ai abin da ke lissafi a ya ci riba. Wani wani bawan Allah sai riba to sai wani lokaci. Ya ce wa aure, da karamin gami, abubuwan da aka dan bamballaka aka sassai da. Bayan an kare, aka zo yi gara. Shi ne a nan wuri ya zo ke babu labari ya ce tun da ya zo duniya bai taɓa sayan bawon shinkawa bai ga gidan shi. Kullum kilo ya ce amma sai gane na ya bahu na ya bahu na na bai taba sayan bawon shinkafa ya kai gidan shi amma ya ba hula ya kai amma da yarinyar ta yi ka dai ba kai ko ina ba sai ga ta yasa ce yanzu ga ta yasa ko wajen da ciki kuma tsohon ciki kaga aiki na wani shi sa dole ka tausaya ba su kuma laraba aka sun su ka can mai diya mace kawai ka kasu su sa su a can kana diya mace kawai ka samu lafiya yau kai ka samu kuɗi su can mai diya mace ko allura mai kai maka kai za ka sai kayan ɗaci ka kakam hatta da abin da ka shimula za su zo gida da yalma na cikin yan kayan ta nasawa kadai a cikin yalma za ka take zuwa kuma kuɗi ne ake badawa mai yawa sadakin yawa da kuma su a can maimakon abin da kuɗin zinari ake bada ba su ba a kaya amma kuɗin zinari ake bada sai kawo ta ka zinari to da kuɗin zinari da kuɗin sadaki shine mai yawa kuma ka zo ka shimule gida ko mai kai to su a can in diyarka biyar ce kai lahiya lokaci ya kasa laji kai kayi kudi eh su a can mai diya mace shi ke da lahiya su sun babu wannan al'ada bakaken ma da suke zaune a can kai kake kai kake farin shara kai kake sayar da su ba al'adun ta ba da musamman yanzu amma yanzu amma da yadda ne mu ne mu gani haka mun gaki saboda haka ce na kamata a riga takaita to sai wani da ba wani ne muke magana akan zaka haka sai mu wata tambaya kamar ta sai tsira haka kuma sai na rika shi ta kira wani a zuciya ta ya ce wata kai malam kan bari ku ban taɓa jin malam mai da zaka ba sai ya ce me zaka ce ka malam kuɗi ka zai ce wallahi akwai wanda ke da kwanta tamta kuɗi da gidaje da kan amma shi tun ta aka ce da tsaye malam ya yi da zaka sai dai shi kusa ka sai bayan ɗan shi ne wani da to a hakika na al'amari wani lokaci saudiya ake ganin malamai wasu na da kwai abin za su hudda idan malami yana kasuwanci ne an san malamai da yawa suna kasuwanci kuma gaskiya na suna hudda zakka wasu na bada sai dai me yadda za su bada tana yawa ba shi yadda zai bada ba tsakani da Allah in ba da dalili ba da ni ba ba zan faɗi ba lokacin da nake ka ni ma ina yin rai kasuwa na kai shekara goma sha kuma ban taɓa yin kasan kowace shekara ina hudda mata zakka kuma ina ba da ta ban taɓa yarda ba wanda zan ba da wani masu amma tun da ya hudu haka ke dole ba da ko wani gaskiya ba tun da to amma na bar kasuwanci daga ba to gaskiya na yi wani shekaru tsakanin da Allah ban damar zan hudu zakka na yi shekaru eh lalle ina da kadar amma kadar da nake da kai ba ta zakka ba ce Eh, amma wanda dai za a ce ta kasuwanci ko ta wanda za a hudu zakka ba ita amma kuma in ta komo kuma ana hudu kuma na san diya daga cikin malamai suna yi kuma suna bada kuma ni da kaina na ga daga ciki wanda suke bada balma da wanda su yi lissayi ba wasu da san lokacin suke lissayi kuma malamai suna bada kuma kenan kare mafi yawan malamai tsakanin da Allah in kadi ba su da amsa su da to dan dai mutane su tsammanin nan suke abin nan ko kuma mutum iya defense iya iya da samu amma wallahi da ka san defense cikin mutane shi kuma al'amarin rayuwa wallahi wani yin kaga yanzu misali akwai malami da na sani iya da samun kuɗi ba na wasa ba amma kuma wallahi da kun san yadda yake taimakawa mutanen da suke karkashin shi iya da yan uwa ne fatai da wani kuɗi tsammani a kauye wallahi ungun yadda yake kuma wallahi bashi zaka kuma wallahi wani lokaci in wata ya mutu kama wata abu zai samu kuɗi wallahi ya ko a wannan watan sai dai ne bashi kuma ni ne da kai yana sani kuma wallahi yana samu a mutane za su kalli samun shi in bai ba da zakara ya su ɗaya su tafi shi amma musu mutum ne bai taɓa yarda bai baka ba wani ya saki kuma yi yake kai da kaushi kuma yana samu amma wallahi ko wannan watan da ya wuce kafin ya samu kuɗi wallahi sai dai kuma ya ce mene rashin kuɗi in dai amma an samu ɗan laifin ko ba ba san bane ba ai kenan wani lokaci karka kalli samun mutum shi yasa mafi yawa inda mutum ba kasuwanci yake ba da garaje inda samu ne na haka wanda zai hudda kuma su malamai bangare akwai wani bangare wanda suke malamci suna samun harka ke na malamci wanda su da basu mafi yawa wanda an san su inda ana ɗauka biliyan ka ba su to su dai mu ne wanda muke magana musamman da ake ɗauka biliyan ɗaya ma a ɗauka ba shi saboda Allah eh dai wanda dai za a ɗauka a ce da sunan malamci ne an ɗauka an bashi to wani ne ba san irin wannan ya akwai malaman da ana ɗaukar miliyoyi ka ana ba su amma ba irin wanda mu muke magana akan irin wa'annan malamai ba su kan ba san ba ana ɗaukar wani a ba su amma wa'ancan su Allahu alam su ma tana yiwa ko da ya fasu su yake da yawa ko suna yi musu ba za mu zarge su ba amma dai su kan suna samun miliyoyi ka da cewar mun san hanyar da suke bi kan ba hanya ba ce mafi yawa wanda Allah zai yi amma dai su ne kan wanda suke malamai tsakani da Allah wanda wani yakan iya ɗaukar abu ya ba su sau da Allah dukan musamman da cewa wani wanda ake ɗaukan wani a ba su mai yawa kuma musamman ma malamai ne na ahlus sunna mutadiya suna kallon suna raba da wasu masu kuɗi suna tsammani ya kwallon da ba haka bai wallahi inda za a riga muku wallahi za ku yi mamaki Allah za ku yi mamaki to dan da shari'a ba dole sai ka faɗi ba eh za ka yi tsammanin cewar wani ne tare da su wani ko ka za su a duk kawai zan ce ne ba gona ba sau da haka kare shi ne mutane wani lokaci gauga zargi suke gauga zargi suke Eh, ana ana ana akwai masu yin suna hudda tsakani da Allah mun san su diya na
wajen zakatun wajen rabari kamar ya halitta ba da nau'in nau'in abu da gare shi ya misali bari ya bada shinkawa ya bada makaroni mutum ɗaya hudu shuka mutum ɗaya hudu yayi ko ne in dai ba kamar yayi bane da wata manuwa maras kyau ko ba kula ya yanzu misali kaga cewa ina da shiga bari shiga ta ba- ba diya bace bari ba da wani anan ina da spaghetti bari ta ban ba da anan ina da dawa bari ba da wani ba lahi bane shi da almuhimmi ko ne ga abin da zaka bada kuma ya zama to abin da zaka bada ya zama to tsaka tsakiya ne na abin da ake ci a wajen babu lahi
mutumin da aka kashe da ake ɗora diya wanda aka ce kamar diyar duka yan uwan shi ya kamata su gamu dangin shi su biya diya eh diya kuma a ce duka da rafi da ruwan da ake to yan uwa aka ce duka za su gamu su biya to sai su biya to shi kuma wancan kamar wanda aka ba shi diyar an ka ba shi iyalan shi kaɗai za su ci da matar shi da yaran shi ko ba a ba su- ba- ita diya rabon da ake mata rabon gado diyar da ba a mata rabon gado sai mutunan da ya kashe mutum a kas kisa da kuskure kuma kana gada shi idan ka kaɗe mutum misali ka kashe shi kuma kana gada shi to wannan abin da ya bari da dukiya za ka ci amma wannan diya da za ka biya kai baka ce cikin ta amma ita asalin diya na kawo ta ana raba ta ne yadda ka san ana raba gado yadda ake ba masu gado kowa ka zaba shi wanda yake cin gado shi zai ci wanda bai cin gado bai ci yau sai kuma a yi wannan manta muka yi ita kuma cikin ibada wanda ake yi na bayan azumi kuma a tunda wancan na likiri a tare da azumi sai kuma wannan sita shawwal sita shawwal ne hadisi ne tabbatacce wannan wanda yake eh, masu suka yi cewa da yake tallan nan na da suka wannan shi da da daidai ba addini ne yake magana ko shi ne kuma wata fitina ce ta ruguza mutane imani ko ba kuma ya kawo mutane wannan musibar ga wallahi jahilci ce shi sa duk wanda ya yarda da jahilci ranar gobe ya ba abin da zai biya Allah wallahi mutane su ta karanta sau da shi wannan ba shi dan daidai da abin da ce ko shi masa saka duk abin da yake yana yi ne da abin da jahili sau duk wanda ya karanci musulunci ya san da abin da ke wani ba haka bane alambar da yake to amma in baka sani ba an haka muku misali na ce yanzu misali ni din na ina dau rigar likita na sa na dau magunguna na sa na dau kayan auna tansiyon da wani abu na sa abai da lati a je kauye na ce daktar ne ni za ka za a ko ba ka ba ko ba ka ba amma in akwai wanda suka san likita ba suke da ilimi a nan da sun zo sun ga abin da ne ba za su gane ba da sun ji bayani a zai wani ba likita ba ne ko ba ka ba ne to ba su suka nema malam ba ne tsakani da allah ba ba ne ko bai san hukunci da shi kuma da fahimtar da yawa alkur'ani da ba fahimtar da yake ci a yi a sunna duk gaba ne karya ce fahimta kuma ya ishe ku ne mutumin da ce inna an zanna ya ce hudun nan da wa'ayi da zaitar kadari ake ai daga nan nama kuma shi ke an gani sau da haka kenan kan mutane su biya wannan azumi ya tabbata daga manzo Allah sallam idan mutum ya yi shi dama kayi ramadan ya ce kamar kayi shekara kana azumi dan kwana shida na azaman mu yake azaman wata biyu yake can wata ka guda da kai a wata zama wata goma yake kenan kamar ka shekara kana azumi kuma kana da yancin da za ka yi shi a da an yi sallah washe gari maka dauka a jere a rarrabe kana da yanci yau kai dai ka huta biyu kai shi na ta yi sittan min shawwal a shawwal kai da karka wuta daga shawwal ce a kare azumi da tabbatacce mai farla mai lada idan mutum ya masu suka to shi kenan sai ya kiyowa shi ba azumi ba in ga masu suka abin da ba za ka yi ba Allah ka ne san yi shi sallolin da duka tarawih duka ka yi abubuwa kuma in har ka masu suka ina ga sallah azhar ki ba ina ga kanta tun da da yadda ne muke da wani lokacin ba ka samu ba a cikin alkurani da aka ware maka wani abuwa duk ƙarya suke abin da suka karanta ne duk suna danda kamo da musibatu ai ƙarya ce duk wanda ya gaya maka inda a cikin ƙasashen musulmi yake ya wuto da wani aƙida ƙarya yake kafin ya je ga wani aƙidar shi ma da warko da tashi haka yake ban suka ka ba shi ƙur'ani ya rantsa in bai taɓa yin azumci ta shawwal ba ya sha yi ya rantsa in bai karanta wani littafin da ake bada duk gaba ne da gaba ne mutum yake kare wata kasuwa ce kuma wallahi wani dan dariƙa ya wani gaskiya a dan dariƙa ya mutum ya wani gaskiya lola wani ya ce masu suka ya ce ɓannan da zai ya ce zai wa hannun suna ritaya ya ce wallahi ƙarya kake masu suka bankawa ko mutum da ya ce ya ce hannun suna ya ce wallahi ko jahilinsu baka saka musu ritaya ba ya ce kuma ina ka musanta ya ce wanda za ka wari taya ya ce a namu ne ya ce kamun taya tabbas ya faɗi duk gashi ce yanzu kuri wa ba masu suka yi da kake korewa hadisi da maza sallam ka zo kuma kake cewa kana tare da wanda suke molidi kana tare da wanda suke washe ibrahim kana tare da shawani kace ba a ba ta shawani ba wanda suka rubuta ƙarya ma suka ta yi ka hana a yi aiki da abin da manzo sallam ya zo da shi amma kai da alka aiki da ƙarya kai yadda da waɗannan malaman shi waɗannan ka ce abinda suka zo dole a yake shi in saboda Allah wannan manuwa ba an santa ba da ya je taron da aka mushi a katsina shi wanda ake wani yake cewa wallahi ba shayi da zai sha mushi wannan taron yan da riga suka mushi taron ya tuka babu shakka ka mu ritaya da yawa ya ce yake ce mu ya mu ritaya wasu tunanin su ya ya ce wasu kuma sun sha naira sai da ya kai ce malam abul fatahi wani abul fatahi bai ba ta ahalin sunna ya ce malam abul fatahi ce kare ya kace wani abun da kace ce kudi kasha ya ce kai na kudin ne ya ce wannan zage zage da kace akan masu suka ya ce wallahi ka sha naira kuma wallahi gaskiya wani wallahi wannan mutumin da na ji abin da ya faɗa da yadda yake faɗin gaskiya wallahi zai da ce wannan mutumin ya dace kowane mutum ya mishi addu'a Allah ya sa ya fahimci ya dawo kan alƙur'ani da sunna amin bujiran da yake faɗin gaskiya a kai tsaye wala sai kun yi mamaki kafin gaskiya yana an kawai gaskiya kuma kaji a daga jira mai an zaje a kullum muna gaya mu wajen inda gaskiya ce a jira kuma an zaje kai kai kai da kai to ka gani to na gane za mu tsara shi Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah la ilaha illa Allah